لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا عباد الله أن في خلق الأرض ومن عليها لعبرا وما في خلق السماء وما فيها لمدكرا وكما أن في تقلب الزمان لعبرة لأولي الأبصار وآية بينة على قدرة الخالق القهار الذي لم الذي لم يجعل الزمان نهارا بلا ليل ولا ليلا بلا نهار ولا صيفا بلا شتاء ولا شتاء بلا صيف ولكنه تعالى بحكمته البالغه وقدرته الفائقه جعل زمن هذه الحياه متقلبا بين الليالي والايام والفصول الاربعه طوال العام قال بعض اهل العلم لو كان الزمان كله فصلا واحدا لفاتت مصالح الفصول الباقية قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار عباد الله فصل الشتاء يطول فيه الليل ويقصر فيه النهار وفيه من الأحوال ما يجعله آية من آيات الله البديئة ودلائل قدرته الرفيعة عباد الله فصل الشتاء قد أظلكم وهو فصل كان يكتب فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعماله إن الشتاء قد حضر وهو عدو وفي فصل الشتاء للمؤمن ذكرى فإن شدة الحر وشدة البرد يذكران بما في جهنم من, من الحر والزمهرير ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير فتأملوا عباد الله رحمكم الله ما في فصل الشتاء من شدة البرد وقسوة الزمهرير الذي يذكرنا ببرد جهنم الذي يسير على أهلها عذابا كما تسير عليهم الحرارة قال جل وعلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا قال ابن عباس رضي الله عنهما الغساق هو الزمهرير عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka muna kuma neman taimakonka muna neman gafaranka muna neman tsarinka ya Allah daga sharrin kawunanmu da munana ayyukanmu duk wanda Allah ya shirye da shi bisa adalcinsa babu mai batar da shi wanda kuma Allah ya batar bisa adalcin shi babu wanda zai shirye da shi ya Allah muna shaidawa kai kaɗai ka cancanta abauta maka baka da abokin tarayya cikin sunayenka ko siffofinka ko ayyukanka hakanan baka da abokin tarayya cikin ibada bai kamata a sanya maka abokin tarayya ba muna kuma shaidawa lalle annabin da ka aiko babban jagada mai girma annabi muhammad alaihi salatu wassalam bawanka ne manzonka ne ya allah ka yi salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da duk waɗanda suka bi tafarki irin nasu har zuwa ran tashin kiyama baya ka yan uwa masu girma mu sani tabbas a cikin halittan sammai da ƙasai cikin halittan ƙasa da abin da ke kanta na mutane da aljanu da dabbobi da tsirrai da abin da muka sani da wanda ba mu sani ba wanda ke rayuwa a ban ƙasa da wanda ke rayuwa kuma a ƙarƙashin ƙasa akwai ababen lura akwai ababen ɗaukan izina hakanan cikin halittan sammai da duk abin da ke cikinsu na mala'iku da ababen da Allah ba mu labari da wanda bai ba mu labari ba nan ma akwai abin ɗaukan wa'azi hakanan cikin juyawan zamani jujjuyawan dare da yini da jujjuyawan yanayi akwai ababen ɗaukan izina kaɗai ga masu basira ga masu hankali ga masu tunani kuma a cikin hakan cikin juyawan zamani cikin juyawan yanayi da sauyawan yanayi lallai akwai ayoyi masu girma waɗanda suke nuna iko na Allah subhanahu wa ta'ala cikakkiyar iko na cewa shine mahalicci kuma shine alƙaharu shine mai tankwarawa mai sawa a yi ko ana so ko ba a so hakanan a cikin faruwan haka na juyawan dare da yini da juyawan zamani da sauyawan yanayi sauyawan zafi zuwa sanyi sauyawan sanyi zuwa zafi lalle faruwan hakan akwai ababen da za su ja mutum zuwa ga sanin girman Allah da kuma kaɗaita shi da bauta Allah cikin hikiman shi mai kyawu bai sanya zamani gaba ɗaya ya zamo iri ɗaya ba bai sanya ainihin zamani ya zamo yini ne gaba ɗaya ba cikin awa ashirin da hudu haka Allah cikin hikiman shi bai sanya zamani ya zamo dare ne gaba ɗayan shi ba cikin awa ashirin da hudu haka Allah bai sa zamani ya zamo gaba ɗaya ruwa za a yi ta yi ba ko zafi za a yi ta yi ko sanyi a cikin hikimar shi ya sanya caccanjawa da sauyawa a bisa tsarin shi bisa yadda shi ya ga dama ya tsara abin da yake so a lokacin da yake so hakan yana faruwa ne sau hudu a cikin shekara shi sa masu daga cikin malamai suka ce inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zamani gaba ɗaya ya zama iri ɗaya da akwai masalih maslahohi da yawa da ababen amfani waɗanda za su kubuce shi sa Allah ya ja hankalinmu a cikin alkur'ani mai girma yace inna fi khalqis samawati wal ardi lalle cikin halittan sammai guda bakwai da halittan ƙasa guda bakwai idan ka kalli sama babu wani abin da ya ainihin tokare ta babu wani abin da ke rike da ita babu wani fila da ke rike da wannan saman sannan kuma babu lokacin da aka ce ga saman za ta rikito ana gyara haka in ka kalli ƙasa a yadda Allah ya shimfiɗa ta musamman in kana tafiye-tafiye musamman in ka kalli sahara a lokacin da kake cikin jirgi za ka sallalle akwai abun mamaki allah ce cikin wannan da kuma juyawan dare da yini rana ta fito sannan ta faɗi duhun dare ya shigo sannan duhun dare ya shuɗe a fijir ya keto gari ya waye rana ta sake fitowa hakan kullum na faruwa allah ce la'aya ce lalle wannan akwai ayoyi akwai ababen ɗaukan wa'azi akwai ababen ɗaukan izina amma kaɗai li'ul albab ga masu hankali ga masu tunani ga masu zurfafa tunani don gane girman Allah da gane hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa masu girma na daga cikin abun al'ajabi da abun mamaki game da ikon Allah subhanahu wa ta'ala ba ka sanin lokacin da yanayi zai canja sai dai kaga a hankali yana canzawa kafin ka ankara yanayin ya canja gaba ɗaya ba lokacin gaba ɗaya ke shigowa ba saboda rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala inda a ce ana cikin yini a lokaci ɗaya kawai sha biyun dare za ta yi da sai a samu matsaloli da yawa ko kuma a ce ana cikin duhun dare a lokaci ɗaya sai a waye gari sha biyu rana ne da za a samu matsaloli da yawa haka nan damuna takan shigo ne a hankali kuma tana fita a hankali haka lokacin sanyi haka lokacin zafi Allah ce faruwar waɗannan ababe la ayati liwudul albab الذين يذكرون الله Allah sai faɗi siffofin masu hankali daga cikin mutane yace su ne masu ambaton Allah masu yawaita zikiri kiyaman wa qu'udan a lokacin da suke tsaye suna zikiri a lokacin da suke zaune suna zikiri zikiri a tsaye ba ana nufin kana tsalle ba a kana ambaton Allah a kowane lokaci kana wurin aiki ne kana kasuwa ne kana makaranta ne kana tafiya ne kana driving ne kiyaman qu'udan kana zaune kana hira a cikin mutane kana astaghfirullah kana subhanallah kana salatin annabi kana kwance shi yasa Allah ce wa ala junubihim haka nan a lokacin da suka kishin gida akan sasanin jikinsu kana kwance ne akan gado kana kwance ne kana hutawa kana ambaton Allah a lokacin da baka komai Allah ya ce wannan suffa suffa ce ta mutanen kirki sai ce wa tafakkaruna kuma suna tunani fi khalqi samawati wal ardi cikin halittar samai da kasai rabbana suna cewa ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batilan Allah baka halicci waɗannan ababe don wasa ba baka halicce su don wargi ba ka halicce su ne don gaskiya wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq Allah subhanahu wataala ce ban halicci sammai da kasai don wasa ba na halicce su ne da gaskiya kuma na halicce su ne don gaskiya to mutane masu imani sukan ce rabbana ma khalaqta hadha batila ya Allah baka halicci san mai da kasai da ababen da ke cikin su dan wargi ba subhanak tsarkiya tabbata a gare ka ya Allah faqina azaban nar Allah ka mana tsari da azaban wuta yan uwa masu girma a irin wannan canjawan yanayi a lokacin da Allah ya ga dama to ga fasalin shita'i lokacin sanyi nan yana shigowa lokacin sanyi lokaci ne da dare yake tsayi yini kuma yake rabuwa tun daga cikin watan November daga tsakiyar wata na wannan watan da muke ciki idan kana lura za ka ga dare yana ta ƙara tsayi tun daga yanzu har zuwa cikin watan uku kafin ya fara kuma ja baya a wasu ƙasashe daga ran sha ɗaya ga watan nuwamba lokaci zai sauya gaba ɗaya ba zai sake canjawa ba kuma ya koma yanda yake ko kusa da yanda yake sai cikin watan uku ranar hudu ga wata wannan akwai abin mamaki lokaci ɗaya za ka ga yini ya koma kamar awa takwas ko makamancin haka dare ya koma awa goma sha biyar ko awa goma sha shida a wasu kasashe ko da mu a yanzu idan ka kalli yanda tun daga yanzu sallan asuba za ga kullum bayan kwana ɗaya biyu minti ɗaya minti biyu na karuwa haka sallan magariba dare zai ta ƙara tsayi ya dinga har a zo ana sallan asuba kusan karfe biyar da rabi ko makamanci ko sama da haka to wannan akwai abin mamaki a ciki yini kuma zai dinga matsewa yana ƙara kankanta daga an shiga watan uku kuma cikin watan march sai ya zamo daren sai ya fara raguwa sai ga kullun sallah asuba kuma tana baya yini kuma yana ƙara tsayi faruwan wannan sai da umar dan khattab ya kasance idan lokacin sanyi yayi yakan rubuta wasiƙa ya aika wa gwamnoni shi a ƙasashe daban-daban yakan ce da su ganan lokacin sanyi fa ya halarto wa huwa aduwun maƙiyinku ne abin da yake nufi da maƙiyinku lokaci ne da sai ka tashi ka yi faɗa da shi yakan sa kasala a wurin ibada yakan sa baka son alwala a lokacin da ake tsananin sanyi musamman alwalan sallan asuba alwalan sallan magariba da alwalan sallan isha ya ce wa huwa aduwwul maƙiyi ne bi ma'ana ku tashi ku yaƙe shi wajen ayyukan alkhairi sannan da yawa daga cikin malamai suka ce lokaci na sanyi lokaci ne da mai imani ya dinga ɗaukan wa'azi a ciki saboda me suka ce saboda tsananin sanyi da tsananin zafi ya tabbata cikin hadisi hadisin bukhari da muslim daga babban sahabi abu huraira allah kara masa yadda ya ce manzan allah ya faɗa alaihi salatu wassalam ya ce wuta ta kai kuka wurin ubangijinta ta ce ya rabbi a kara ba'abi ba'aba sashi na ya cinye sashi wato jahannama da bala'in ta ya bala'i sai ya zamto sashinta ma yana cin sashi wannan irin waɗannan maganganu ba abin da ke karɓa su sai imani hankali ba zai karɓa ba ya za a ce wuta sashin tana cin sashi wanda ya halicci wutan shi yake ba da labari abin da yake gare ka shine kawai ka sallama ka ainihin imani da magana to ta ce akala ba'abi ba'da wuta ke koka ubangiji cewa sashi na na cin sashi saboda tsaban bala'i sai Allah ce to an baki dama ki dinga numfashi a shekara sau biyu ki numfashi sau ɗaya a lokacin zafi sannan kuma ki ja a lokacin sanyi ya zanto a lokacin da ake sanyi wato jahannama ce take jan numfashinta sai ya zanto sanyi ya ainihin yaɗu a sassan duniya a lokacin da kuma take sakewa sai ya zanto ya duniya an shiga yanayi na zafi idan ka ji zafin da ake a wasu wurare ko da a nan yankin afirka irin yankin su agadas a nijar ko kuma ko a nan a najeriya kamar yankin sokoto da arewacin katsina da arewacin yobe idan ka ji wani irin bala'in sanyi ko a- zafi ko arewacin jigawa kai za ka ce wuta ake hurawa ba a magana irin kasashen su india ko irin kasashen su kuwait wanda temperature hakan kai sama da hamsin hamsin da hudu ko makamancin haka ga wanda ya san menene temperature to irin wannan zafin idan ana yin shi a duniya a lokacin jahannama ce take sake numfashinta allah ya bata wannan dama sai annabi ya ce to tsananin zafin da kuke ji jahannama ce ta suke numfashinta tsananin sanyi kuma da ake jahannama ce ke shaka tsananin sanyi da ake a duniya in ana baka labari hankalinka ba zai dauka ba idan ka rayu a inda ake sanyi musamman a ce arewacin amerika ko kuma north east na amerika ko canada ko rasha da wasu yankuna na duniya ba a magana irin sakandinabiyan wannan wani labari ne daban dan adam ma bai rayuwa a wannan wuraren to tsananin sanyin da ake za ka ajiye ruwa a cikin gora ka ba shi awanni zai kuma ice block asalin kankara wanda ka sani dan awanni za ka bar shi a waje ka sa- ka bar shi a waje zai fi sa- saurin zama kankara akan ka sa shi a cikin deep freezer to kaga wannan hankali bai zai dauka ba in ba ka taba ganin abun ba sai kawai ka dauka tatsuniya ke maka to irin wannan tsananin sanyin da ake a duniya da irin dan sanyin da ake mana dan kadan a nan to ainihin burbu shi ne na ainihin numfashi jan numfashin jahannama yan uwa masu girma na daga cikin kamala da ni'ima na aljanna Allah ya sanya yan aljanna a cikin aljanna ba sa jin sanyi ba sa jin zafi yanayi ne madaidaici wanda kowa yana bukatar irin wannan yanayi kama irin yanayi na damuna a lokacin da aka yi ruwan sama za ka ji yanayi mai daɗi shi ba sanyi ba shi ba zafi ba to kusan haka yanayin aljanna yake ta hanyar buga misali ba dan wani iri ɗaya bane ba Allah ya faɗa cikin alkur'ani mai girma yana ba da labari dangane da yan aljanna yace muttaqina fiha alal ara'i suna gida a cikin aljanna akan gadaje na sarauta gadaje na ni'ima gadaje na kasaita gida kuma na hutawa da kasaita la yarawna fiha shamsan ba sa ma ganin rana cikin aljanna balle su ji zafinta wala zam harira kuma babu tsananin sanyi balle ya cutar da su yanayi ne mai daɗi to sai anan malamai suka ce ashe tsananin sanyi da tsananin zafi gaba ɗayan su azaba ne wanda ya kamata mai imani ya ɗauki wa'azi a ciki to saboda hikiman Allah albaliga wacce ta kai matuka wacce ta kai ƙarshe wajen cika da kamala sai ya sanya aljanna babu zafi babu sanyi amma nan duniya akwai zafi akwai sanyi saboda mai dan masu imani su ɗauki wa'azi cewa fa wannan zafin ina ga kuma in jahannama ne wannan sanyin ina ga in sanyin jahannama ne tunda a cikin jahannaman akwai sanyi mai cutarwa abdullahi bin abbas yake cewa akwai wani irin sanyi da yake cikin wutan jahannama wanda ake wa 'yan wuta azaba da shi bala'in shi ya fi zafin wuta to irin wannan tsananin sanyin a lokacin da ka ji tsananin sanyi ka nemi tsarin allah da irin sanyin jahannama idan ka ji tsananin zafi ka nemi tsarin allah da ainihin zafin jahannama Shi- saboda shi mai imani a kowane lokaci duk yanayin da samu kanshi a ciki akwai abin da yake ɗauka na wa'azi akwai abin da yake ɗauka na sanin girman allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ko anan anan a duniya Allah ya ba mu labari ya azabtar da waɗansu daga cikin bayin shi waɗanda suka kangare mishi da ainihin yanayi na sanyi Allah ya ba da labari a cikin alkur'ani mai girma ya ce fa'an ma samuda fa uhliku bi taghiya ita kaga su samudawa an halakar da su ne bi taghiya da ainihin tsawa kamar da katada ya fassara ya ce a tsagiya shine tsananin tsawa irin tsawon da ake a lokacin damuna wannan rugugin da zaka ji na aradu to wannan tsawon da Allah ya sa aka buga shi duk wanda ke ban ƙasa sai da ya mutu daga cikin mutanen samudawa sannan labar da labari wasu daga cikin malamai kuma suka ce a tsagiya ana nufin azunu daga tubiyan ne Allah ya halakar da su ne ai bi tsagiya ai bi sababi tuhuyanihim saboda aikin su na zunubi saboda saba wanda suke Allah subhanahu wataala sai ce wa amma adu amma su adawa fa uhliku birihin sarsarin atiya an halakar da su ne birihin da wani irin iska sarsarin daga cikin fassara guda biyu da malamai suka mata suka ce shine iska mai tsananin sanyi iska ce ta kada sun ɗauka iska ce ta ni'ima ashe iska ce ta azaba abdullahi bin abbas ya ce la khaira fiha wala baraka iska ce da babu alkhairi babu albarka a cikinta suka ce sarsarin ai bari da tun haka ibn katir ma ya fassara iska mai tsananin sanyi ɗaya daga cikin fassarar da wasu malamai suka mata wasu malamai suka ce sarsarin mai tsananin ainihin karfi da kuma tsawa a takaicin takaitawa shine Allah ba mu labari cewa hatta wannan sanyi Allah yana iya azabtar da mutane da shi to saboda haka mai imani a kowane irin yanayi ya ɗauki wa'azi a ciki ya ce sakharaha alaihim sab'a layalin Allah ya hore wannan iskan akan mutanen adawa kwana bakwai ko kuma yini bakwai ko darare bakwai wa samaniyata ayyamin dare bakwai da yini takwas husuman ajere fatar alƙawar fiha sar'a ka annahum ajazu nakhlin khawiya zaka ga mutane a wannan lokacin sun zamo sun ainihin bushe sun kandare kai ka ce wofantattun kututturen da binuwe saboda haka yanayi na sanyi a irin kasashen da ake tsananin sanyi shi sa akan bi akan kama hatta dabbobi ana kai su shalta ana ajiye su zaka ga ana bi ana kama mutane ana kai su inda za a ɓoye su saboda tsananin sanyi da in aka bar mutum a waje wannan sanyi zai kandar da shi kuma zai kashe shi to irin wannan sanyin Allah ya tura musu ta halakar da su ta kuma sandarar da su yan uwa masu girma yana daga cikin ababen da magabata suke faɗa a in aka shiga yanayi na sanyi abdullahi dan masaudu Allah ƙara masa yadda yakan ce marhaban bishita wato lale maraba da lokacin ɗari lokacin hunturu albarka na sauka a cikin shi sannan kuma daren shi yakan yi tsayi saboda kiyamun laili yini shi kuma yakan yi ainihin gajarta saboda azumin nafila to su magabata na kware murna suke lokacin ɗari ya zo saboda lokaci ne na ibada dare zai yi tsayi a yi bacci kuma a yi kiyamun laili rana kuma za ta yi gajarta a yi azumi ga ranar yinin bashi da tsayi ga kuma babu zafin rana imam hassan al-basri allah kara masa daga cikin tabi'ai yake cewa ni'ima zamanul mu'min shita madalla da lokacin mumini idan ya zanto shine lokacin ɗari lokacin hunturu lailuhu tawil yace daren shi yana da tsayi fa yaqumu sai ya kiyamul layli yace wa naharuhu qasir yininsa kuma bashi da tsayi gajere ne fa yasumu sai ya azumin nafila wani daga cikin magabata ubadillahi ubayd bin umair Allah ƙara mishi rahama yake cewa ya kasance idan aka shiga lokacin hunturu da lokacin ɗari sai ce ya ahalal qur'an ya ku ahalal qur'an ya ku masu alqur'ani ya ku alarammomi ya ku hafizai qala lailukum qala lailukum liqira'atikum daren ku yayi tsayi saboda ku ta karatun alqur'ani faqra'u yace ku yi karatu a cikin shi wa qasura nahar yini kuma yayi gajarta lisiyamikum dan azuminku ya ce fasumu ku yi azumi to kaga su magabata idan lokacin ɗarin ya shigo ba surutu suke ba sanyin nan ya yi yawa an yi kaza an yi kaza a su murna suke za su ribace shi don wata ibada sannan kuma murna suke yi domin yawan lada da za su samu don wannan yanayi da ake ciki da kuma wa'azin da suke ɗauka a irin wannan yanayi amma kai a wannan lokaci he surutu kisa imamul qurtubi a imamu tirmizi afwan ya kulla babi sukutum a cikin littafin shi a cikin jami'u tirmizi ya ce babu ma ja a fi sau fi shita'i babin da ke magana akan azumi a lokacin hunturu azumi a lokacin ɗari babi guda imamu tirmizi ya yi da ya kulla wannan babin ya kawo hadisi da sanadi ingantacce har zuwa ga amir bin sa'ud allah ƙara masa yadda ya ce annabin rahama alaihi salatu wassalam ya ce alghanimatul barida ganima mai sanyi wato a ci bulus shine ma'ana abu in ka mata fassara ta kai tsaye wato ga wata gara basa da za ku samu a cikin ruwan sanyi sai ce asamu fi shita'i azumin nafila a lokacin sanyi azumin nafila a lokacin hunturu azumin nafila a lokacin ɗari annabi ke gaya sahabbai wannan yanzu kai ka irin wannan tunanin cewa ga wata dama ta samu da za ka yi ibada ka bauta wa Allah don ka ribaci wannan yanayi da ake ciki musamman 'yan uwa masu girma a irin wannan yanayi da muke ciki a najeriya ya kamata duk talakan ƙasar nan ya koma ga allah subhanahu wa ta'ala da ibada da neman aljanna don waɗannan azzaluman masu mulkin kar ma ka yi tsamman za su maka wani abu dukkansu babu wanda yake da tausayi a zuciyar shi na talaka ko ma na tunanin wannan najeriya wani daga cikin manyan 'yan siyasa a ƙasar nan nake magana da shi baki da baki ya ce da ni aka rama kalla wallahi tallahi dukkanmu masu mulkin nan mu fa abin da muke tunani shine 2027 amma ba wa talaka ko najeriya ba ina fata an gane sannan gwamna mai ci a yanzu a ƙasar nan kuma ɗan arewacin najeriya ko musulmi yake cewa yanayin da za a shiga na bala'i da wahala shekaran gaba ya fi na shekaran nan da ake ci to babban abin da ke a gare ka kai ya ayyuhan nasu shine fafirru ilallah ka ruga da gudu ka tare a fadar Allah subhanahu wataala wajen bin dokokin shi da tsare dokokin shi da ibada da addu'a kai din sai Allah tausaya mai sassauta maka amma in za ka yi tunanin Najeriya hawan jini ne zai kama ka wanda ka zauna lafiya tsakaninka da Allah ka zauna lafiya tsakaninka da bayin Allah ka mutu Allah ya baka aljanna wannan kasan ta zama hopeless abdul da ba a ce rarai daga rahama Allah subhanahu wataala amma ka zamo kana da kyakkyawan zato ga Allah zai kawo wani canji a lokacin da ya ga dama a yanayin da ya ga dama amma kar ka sa damuwa akan wani mai mulki zai ma abin da kake so to mu dage da addu'a a wannan yanayi da muke ciki mu dage da ibada mu ribaci wannan yanayi na sanyi da ake ciki ta hanyar azumin nafila ta hanyar tsayuwar dare ko da minti talatin ne ka tashi kai ibada ka roki Allah wallahi sai Allah saba kwanciyar hankali ya warware maka matsalolin ka ta inda baka tsammani muna fata Allah subhanahu wataala wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka tausaya mana ba dan halin mu ba yanayi da ake ciki kuma Allah ka kawo mana mafita ta inda ka ga dama a lokacin da ka ga dama dan rahaman ka ba dan halayen mu ba ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya ubangiji ka mana albarka a cikin rayuwarmu ka mana albarka a cikin iliminmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu da ma'aikatunmu da gidajenmu ya Allah ka sanya albarka cikin garurukanmu ya Allah ka gafarta mana kwarakwaranmu ya ubangiji muna roƙonka da sunan ka mafiya kyau da siffofin ka mafiya kamala bukatunmu na alkhairi ya Allah ka biya mana waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ka ƙara musu lafiya da imani da wadata ya ubangiji ka sa aljanna ta zamo ita ce makomar mu kamar na tsare da azabar wuta kamar na tsare da azabar kabari allahumma inna nas'aluka husnal khatima allahumma inna nas'aluka husnal khatima allahumma tawaffana wa anta radin anna allahumma tawaffana wa anta radin anna allahumma tawaffana wa anta radin anna اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم